بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عشت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a ɗaya ga wata na Rabi'u Sani hijira shekara 446 wanda ya dace da hudu ga watan goma 2024 a darasinmu da ya gabata mun tsaya cikin suratul gafir mun tsaya aya ta 29 yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin daidai a kahin nan ganin dai kamar da kuke da masaniya game da bulaguro da na yi zuwa ya sati da gabata bai mai darasi ba mun tahiyya mai ɗan wa ganin irin abin da ya wakana na ji maganganu kowa da irin nashi ba kowa bai ke fahimtar inda aka sa gaba yanzu zan muku bayani menene ya wakana game da wannan shahada ta doktora fakariya ko doktora onurafik da Allah sa saka ba mu a dalili asalin abu ya taso wannan kungiya mai suna kafag ba ta da alaka da hukuma ta kota kasa ba ta alaka da kota kungiya ta kota kasa cibiya ce mai zaman kanta inda muka san a nan ahin sanin kames wadda take ba malaman jami'a garad na mukami kaza professor ne ko sharshen duka dai al'aksan da mukamai na jami'a ta da turanci to ita wannan an yi ta kafag ana conseil african franco arab fulgrad na cibiya ce mai kula ita kuma da malamomi na jami'a ta larabci bangaren franco arab su bangaren su kenan suna kula da wannan su wasu suke ba kenan malaman jami'a ta larabci garad wani kungiya ba wannan gamin ne suka yi taron harko a Nijar suka yi taro a kasashe daban-daban kungiya ce ta Afirka ba ta Nijar bace ba ko kasa kasa a ta Afirka ce ba ta kasa guda bace ba don haka kenan bana Allah kaddara Nijar ta shiga cikin domin kasashe suke bada yarda mun yarda wannan kungiya da abin da ta yi Nijar da ya shekaru ta shiga cikin wannan kungiya da amincewa da abin kungiyar ta yi wani shi ne gamin harko da suka yi wannan taro a Nijar. Ɗaya akwai wani Dr. ko Professor Muhammad Ahmad Sidi, shi fara mini takarda ta message na WhatsApp da cewa sun ɗauki sunana cikin wanda za su yi taro 28 ga watan Satumba a birnin Yame taron su suke na duniya ne, international ne, za su yi wannan taro a birnin Yame 28 ga wata na Satumba sun sa suna na alƙashin wanda cikin wanda za su ba doktora Fakariya ko doktora Onurfik a wannan zama insha Allah. Ya mun takarda daga baya kuma na kiraye shi muka tattauna yake ce mini shi karan kanshi shi Ahmad Sirkin profesorkin wannan cewa wallahi iya bin mutum motsa malik duk abin da yake ne huce shi. Cayi wallahi cayi tun motsa kasu mun kuzu motsa kwa rabon mutu ta ma shekara biyu ba 'yan kwanaki ne. to tun abin da aka yi mutu ba abin da wuce nan watsa iya bin mu iya bin abin da muke yi ta shi abin da ya shaida kan abin da muke yi da sauran wasu ‘yan uwa wanda su ma sun shaida abin da muke yi ƙarƙashin wannan yace suka sa sunana shi wani su ba nan da kutura fahariya insha Allah ya sanar da ni haka yace in aika abin da ya kamata in aika dai na aika dan sana abdul majid shine na fara ma tuntuba wajen yin savekin abin da suka ci asira zatiya shi ma ke gaya mana ƙungiyar musanta wa masana shi ke gaya mana matsayin ƙungiyar sana abdulmajid a takaice dai bayan sati sun aiko mun kuma takarda ta konsekin nasu ya zo ya zamna kahin taron aini da cewa da sun yan shi firizirankin dr jara da sun yan shi cewa sun amince da bayan dr fakhariya ko dr rashik wannan suka aiko mun da takardai kuma suka aiko mun gayyata Allah ta da mun je kamar iya kun gani dai ko kun ji mun je Allah kaddara ranar subdu ta huce aka yi taron a nan Amin Sultan wanda duka dai wakilai na hukuma ko wakili na shugaban kasa da wasu ministrori sun je da sauran manyan malamai da sauran dai magabata sun je zama wanda dai sun gabata abin su gabatar to an samu layin domin su ba doktorakin daban-daban kowa da dalilin suka bashi a takaice dai kenan sun kirawo mu sun ba mu wannan doktora fakariya ko doktora anurafik a wannan zama da aka yi da sauran 'yan uwa malamai wanda wannan 'yan uwa kamar da na yi bayani wani abu ne wanda na zamani wanda gurinmu ba shi ba ne gurinmu ba ba shi da gobe kiyama shi muke fata da ke annabi yana cewa shaidar mutane saman ƙasa za ta mun shaida a wajen Allah gobe kiyama kenan shine jin daɗin kenan ganin kenan ashe akwai masu bi baya kuma sun shaida abinda ke muna ba da abin kwarai muna karantar da al'umma alkhairi wannan shine babban jin dadin mu akan abin da ya wakana lan uwan ku sani lalle wannan ba shi bane buri yan wallahi tun kahin in fahimci sunna na san daɗin koroman da'awa tun kahin tun muna gargajiya na fahimci daɗin sanin fadala ta ta kira haka ni ina karatu ko karantarwa wallahi yanda nake sallah guda biyu haka nake yin shi bana tunanin komi na baka sallah ce a baka kai sallah an baka shaida kaza an baka kaza an baka dugo wallahi haka nake yin karatu ko karantarwa yanda nake sallah guda biyar haka ba wani buri na wannan shaida ce ta duniya mun fata ta mutu ku shaida gobe kiyama kinan ba shi bane buri yan uwa wannan da'awa kahin nan nan kadai a wannan wurin kadai yan uwa mai bin abin da ake nan kadai mun yi shekara 25 ba da yan kwanaki muka nan da an buɗe wannan cibiya 24 ga watan Satumba 1999 kenan le 24 September 1999 wanda ya daidai da 15 ga watan Juma'atul Akhira 1420 daidai kaza kenan wajen 25 anan kadai abin da ake a wannan wurin kenan an jima ana aiki a wannan muna fata in wannan shahada wai ba tawa bace ba da duk wanda suke kamawa ne yan agaji ne masu kulawa da ɗauka ne masu yada abin domin hanyar yada wasu su gane ko kinan suna ciki haka da duk wani mai ka gudu ma wajen yada wani domin duk ɗan abin da ga yawa kana wani ne ya ba da ƙarfin shi ko dukiyar shi ko shawarar shi abin ya kai da inda ya kai kinan wannan sakamako ne na kowa ba na wani bane kowa da bane ba sakamakon wannan cibiya kinan tana yada alkhairi a duniya shine magana kenan kuma sha Allah ganin wannan shahada ta al'umma ce gaba daya anan muna da makataba dan ga anan garin ba makataba kamanta makataba duk garin nan ba makataba kamanta mutana babu ita a garin nan wurin cibiya ce ta bincike ke dalilin haka tunda abu ne na makas insha Allah ta kanta shahada nan za ka ta aje ta markaz ba gidan za aje ta ba eh shahada ce ta markaz ba ta ba ta bace ba insha Allah kenan wannan shine kamata ku sani da yawa wasu suka rudu da shahada kuma ku sani shahada nan da wata ɗaya na bayani shahada ba ita bace ba karatu da yawa shahada suna ne kaka ɗauki shahada ya ce madogon gayaka shahada ba ita ce karatu ba ka yi ƙoƙarin domin akwai masu ruɗuwa su da shahada kurin iya kwalliyar shahada shahada ba shirme ne shirme ne ba shi bane ba kenan ya zamanto wannan shahada aiki ne shahada ba maganar yawan takardar ba domin abu ne shaida ce aka maka amma ka ɗauka gurin ganin shaida ce kurin kai doktor kai professor ba shi bane ba a aiki ake so aiki da haka yawa kenan gurin ba wannan shaida bace ba aiki ake nema akwai masu rubuwa ai wani yana magana ai ba rasul bane ba kaza bane ba ba ruwanka da matsayin shaida shi me yake hudu in wa abin da ke ba madarci kan haka a wannan karni namu ba malamai su kama addinin Allah aiki a duniya kaman Dimbaz Usaimin Albani rahimahullah don wannan malaman ba mu shahada ba mu birebe ma ba birebe ma ba barsura ba ba mu birebe ma dukkan malaman ba ɗaya mu shahada ta babba amma yau duniya jami'o'in jami'o'in gaba daya suna aiki da abin suka shin guda su suka shirya jami'o'in na salamiya kuma ba mu shahada cikin su aiki kurum aiki ne kurum ba mu ganin shahada wani malami wani mutumin azhar da albani suna suna muƙabala da albani da mawalla sai albani ya yi mutum malamin sai zafi sai albani ta haba da wata mana kamar kai kana ya ce hekata ruwaya alhidatu ta ta hamiltul qur'ani ai da man dabiya ta zahi tana dauka dukkan makatin qur'ani iya da zahi ya ce haba wannan hadisin bai inganta ba ya ce yanzu kamar ni zan to kai wata shahada gare ka wata shahada ta kai kamar gadama shi mai shahada ne albani ta shahada gare ka ce shahada ta mar'a minkum munkaran wal garin biyar yadda hawa na shahada ta gani ya sai mai gori da shahada shahada annan bai can gaban ka kayan kare shi da gurin kuma ka ga wani magana ka ga a takaice muna magana kenan al'amarin ba shahada ba ce aiki ne kurin ka yi aiki don Allah din da kake kai don Allah kurin shi ne burinka kuma wannan ga sai wannan dai shaida ce wannan malaman sun ma duniya addini duniya ilimi aiki kun ba ɗaya mai shahada ba ba cikin su kenan ka gane da haka domin yan uwa cewa wannan shahada ba gadanta ba kasana ba gadanta yau kamar ta kare ba kuma ka gane duk wani lakabi excellence president doctor professor wane ne shek da kamutu ya kare ba bayan zaka mula aka ce ku kama gudu doktor kama ga doktor doktor ne ko excellence ne president babu da kamutu an kare
ya Allah ka cewa illa man atalla bi qalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun kina gobe kiyama shine in wata kace abin da masa gani abin da kai nema me ya kai gobe kiyama ba ruwan Allah da wata shahadarka da abin da ka mallaka duk matsayinka me ka aikata ya Allah ka cewa jaza'an bima kanu ya'malun eh jaza'an sakamakon abin da ku aikata ne fa ni'mal ajru amilun ma da aiki ne aiki ne ku gane kenan a takaice al'amarin ba shahada ba ce ba ka ta rutse ka a aiki ake nema Allah taimake mu kuma wannan shaida ce ta cewa mu kalu karke na abinda muke ana shaida kan abinda muke shi da kuma magana kuma abinda muke fata gobe ke zama mun shaida gaban Allah subhanahu wataala yau yau kuma shahada wannan shine ko yan wa kira mu ga yan wa Allah sa su gane sai eh insha Allah kenan za mu tashi aya ta 30 ta sura zafir Allah bismillah
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الحزن ‘yan uwa kakku manci yau suke tare da mudarsi da ya gabata muna cikin dai bayanin wani bawan Allah cikin mutanen fir'aun wanda ya yi imani amma ya ɓoye imanin shi a cikin daula ko hadar fir'aun mana bawan Allah yanzu abin ya kai gaya iya wannan wada ya ga za a yi wata ɓanna wanda baiwa ya ƙyale kuma wannan iya karanta wannan bawan Allah ya jima da imani ya karantu a ɓoye wajen annan Musa alaihissalam abin da bayanin da yake yanzu ya musu bayani karatunmu na ƙarshe ya ja hankalinsu da kun ga dai yau mulki a hannun mai kike badawa kenan mutanen masar mu muke da mulki saman ƙasa ya ce yanzu wannan abin da kuke so ku tsokano ku taɓa wannan bawan Allah wanda ya ce Allah ya aiko shi idan Allah ya aiko da bala'in shi wa zai kare mu ba da kare su tabbas duk da wannan bayani dai shi dai fara'auna ya ja hankalin mutanen shi amma duk illa sabil illa sabil rashad shi ne shi fara'auna wai shi yake sa jama'a cikin hanyar shari'a shi shari'a ce ga musu shi ne shiri shi ke kan shari'a kenan Musa ne batacce wannan bawan Allah ne batacce Musa ne batacce yanzu bayan magana ne shi nan bawan Allah bai tsaye da magana ba ya ci gaba bayan bayanin fir'auna shine mai sa mutane hanya kuma abin da ya niyya baya hasawa mai wannan bawan Allah ya ce wa qala allazi amana yaqub sai wannan bawan Allah mai iman da ya imani sai yake kira dai yaqub ya mutane na jama'ata kira mutanen masa kuma take mudawa yake ci gaba da musu gargadi ko wa'azi yace inni akhafu alaykum misal yawmil ahzab ina muku galgadin misalin yamin azab nan matalakin me yake misalin ina muku galgadin wa irin abin da ya wakana yamin azab ma'ana yanda Allah ya da al'ummomi da suka gabata da suka ma Allah butulci ina muku gudun haka fa sai yake kawo musu wannan misalin na al'ummomi waɗanda suka gabata suka ma Allah butulci kuma an san su ba gardaba kansu ce misir da ba ɗaunin nuhin wa adin wa samud wanda zai min ƙabalihin ya ce kuwa labarin yadda Allah wanda Allah misir da aka kawo ƙabin nuhin wanda Allah yawa mutanen nuhu kowa san labarin nuhu a lissar a saman ƙasa haka nuhu ya ta wa'azi shekarar dubu ba a musu kamar shirme yake kamar ba abin da za a yi akwai azaba sai kamar hira ce yake yi ba abin da za a yi suka zai shekar takas Allah musu haƙuri ya musu jinkiri sai da lokacin yanzu kun Allah halakar da su kun ga haka abinda kace kace bar su wannan jikiri na Allah yace mutanen nuhu haka wa'ad wa adun wa samud haka adawa mutanen annabi salih wannan labarin su dan garin su iyanan ba mai inkarin su yanda Allah da adawa ga garuruwa suna nan sun mallaki dukiyar sun mallaki ƙarin jiki haka samudawa ga dukiyar ƙarin jiki wallazina min ba'dihim haka an yi wasu al'ummomi ma wannan wasu misali ne ya ba su wasu misali ne ya ba su wanda suka san da su ya ce kuma wani zini min ba'adim da ma wasu al'ummomi da suka zo bayan a- mutanen nuhu bayan adawa bayan samudawa Allah ya yi wasu wanda kuna da labarin yadda Allah ya kasa-kasa da su ya gama da su to kuma wannan ha duk wanda Allah ya halakar wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah bai yi nihin zalunta bayi duk wanda kaji an mashi shi yayi ke duk wayannan Allah ya gama da su sakamakon laifin su a ganin kashe da yake wa jama'a su kadda irin abin da sai wannan al'ummomi kayan ku same ku me yace gaba dai
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ya mutuwa يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد wa'azi dai da ya ci gaba da yi yana ganin anna ba magana kyalewa ya ce ya ƙaun wa ya ƙaun inni a kafa alaikum yau matanad jama'ata da ina muku kashe da rana ta kiran juna ne wa me magana kiran juna rana ce mana ranar kiyama mutane wata ruwa ta- ana ce ana nihin kiran idan ‘yan wuta suka ga gadan-gadan gata, ku tashi halin kiyama ko zai kira ɗan uwanshi da neman tsira, wayo wayo. Amma abinda cikin tafsirai yanzu da nasin ƙur'ani wannan kiraniya cewa ya tabbata cikin araf, saboda yadda Allah yake ba mu labarin yadda ‘yan aljanna ke kiran wasu yadda ‘yan wuta ke kiran wasu, yadda ‘yan arab ke kiran wasu. Wani shi gana nan akwai tana da kowa iya kira. Allah ya ce, wa na da ashabul jannata ashaban na.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين
Allah ya ce, wa na da ashabul jannati ashaban na. Nan kowa ya shiga gidan shi, ‘yan aljanna na aljanna hada muna ciki. ‘yan wuta na wuta can Allah kiyawu akwai ‘yan araf na ‘yan araf da muke ce a hausa ‘yan tozon araf a araf wani wuri ne Allah yi bayan hisabi wanda ma'aunin shi ya rinjaya yana gidan aljanna wanda ma'aunin shi ya rauni yana gidan wuta to akwai wasu wanda su kuma ma'aunin ya yi tsaki ya liftu ba ja ya yi seti daidai babu zinihi bai rinjaya ba lada bai rinjaya ba su ne za a basu a wannan wuri ɗan lokaci ba da bai da wama don a lahira gida biyu ne kun fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir amma wannan wani ɗan tattaunawa ce za a yi tuna da mu labari a wannan hali wa nada ashabul jannati ashaban nar ɗan aljanna za su kiraye ‘yan wuta bayan sun shiga, za su kiraye su cewa an kada wajadina ma wa'adina rabbuna haƙa, ‘yan wuta, to muwa ga shi mun sami alƙawalin da Ubangijinmu ya mana ya tabbata alƙawali ne na gaskiya don gabu cikin gidan aljanna. yanzu tambaya a nan fahali wajattu ma wa'ada rabbukum alaikum ma wa'ada rabbukum haka shi yanzu ku yanzu kun samu ma wa'ada rabbukum abinda alƙawalin da ubangiji yayi na duk wanda ya kan gari bi kira ba da shi gidan wuta shin kun samu naku alƙawalin gaskiya ne za su ce a baiwa qalu na'am za su tabbatar cewa eh mun samu wannan alƙawalin Allah dan ga su a wuta to yanzu cikin wani tattaunawa ba ɓata lokaci ba a san dogon hira fa'adana mu'azzinin bayanahun Allah na tulla al-zalimi he wani kira zai raba tsakanin waɗannan ‘yan aljanna masu kira ‘yan wuta da ‘yan wuta masu mai da amsa cewa za a yi kira za a yi shela ka yi ba ɓata lokaci kurin a yau Allah ya tsini ma duk wani azalimi ko ɓata lokaci an ƙare wani kaga wannan shine nida kira na ‘yan aljanna ga ‘yan wuta sai ‘yan araf wa nada ashabun arafi rijalan يعرفونهم بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون na'am Allah ce wa nada ashabul araf nan su ɗan al'an araf to da araf za su kirayi wasu mutane ya arifu na wani sima suna dawo da alama da ‘yan wuta da na suke kira ‘yan wuta suke kira suna gano su da alamunsu za su ce ma'agana an kuma jam'ukun kuma kun tumta takabirun to kuna ta alfahari a duniya da matsayin dukiya da jama'a kaza to yau me yayi amfanin tare dukiya da diya ina hannun su da kuna gidan wuta wannan muna maganar kira ko mun ji kira na yan aljanna mun ji na yan arab sauran na yan wuta wa nada ashabun nari ashabul janna
أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله na'am قالوا إن الله حرمهما على الكافرين subhanallah Allah ce wa nada ashabun nari ashabal janna nan kuma ɗan wuta za su kira ‘yan aljanna an afidu alaina min alma aw mimma razaqakum Allah ‘yan wuta za su ka neman agaji a wajen ‘yan aljanna cewa ku ɗan kwararo mana ku ɗan kwararo mana wani abu daga ruwan aljanna kai ma da bauron ba dai wani abu daga cikin arzikin aljanna ku ba mu wani abu ka kuma mu ana ku kada ka ku ci ku kada suna ga yan aljanna yan wuta a tsammanin su yan aljanna abun a hannun su yake za su musu agaji sai su yan aljanna za su mai da amsa ga yan wuta qalu inna allah harramahuma ala alkafirin wannan abin da kuke nema na ruwa ko abincin aljanna Allah ya riga ya haramta ma duk wani kafiri da wani shi magana kiran juna shi wani bawan Allah yake jan hankalin ɗan garin su fir'auna da jama'a shi ina muku tsoron yawmat tanad wa ya qawmi inni akhafu alaykum yawmat tanad ina muku tsoron wannan rana ta kiran juna Allah kiyaye me dai ce gaba ce yawmat walluna mudbirin ranar da za ku ba da baya kuna neman guje ma azaba alhali malakun min Allah min asim ba wata maguda ba inda za ka je ka guje ma azabar Allah babu babu inda za ka je guje ma azabar Allah ko in Allah kama ka ba maguda da haka ce min zurullah fa malakun min ad duk wanda Allah ya riga ya gama ya gama Allah ya bata da shi wa ba wani mai shirye da shi in ba shi ba in dai wa'azi ne ya kai to amma wanda Allah bai mai shirya ba ka to ajika bar shi inda yake me yace gaba ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مختار yace wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayinat kun ga kahin wannan zamani da jimawa yusuf ya zo muku wannan gari annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da hujjoji cewa shi manzo ne na Allah amma fa mazurtum fi shakkin mimma ja'akum kuna nan kuna kokonto rishin yarda da abin da ya zo muku da shi amma wannan yana karantar da mu wani bawan Allah imani ba ku ibada abaka kun na imani a karatu yake duk wani abubuwa ne suka ba ta alittahi alittawai wa'azi ne ya ji abin da ya karanta ne yanzu ya zo da fir'auna yake baji kolin shi ‘yan uwa ba addini da jahilci wallah duk wanda ya tsaya iya imani bai bincike addini ba to ba mamaki inda ya huto ya koma ko shiga sabuwa a sabon mata wallahi ba addini a kan jahilci dimmi ne matsira dole ya karanci addini shi ya san abin da yake halak abin da yake haram ya san haƙƙin Allah ya san haƙƙin manzon Allah ya ku an ko da kulmi in sallah aje sallah ma liman bai zo ba kai ba kai daya akwai da wadda yawa kuma da ba ruwan ko su sallah da liman daga ba liman matsala ta zo amma ba ya je bai yau kaya wai kasuwa ko aiki harakoki harakoki harakoki da ka zo duniya ma ana yi eh kuma za ka taika bar ta ana yi na kai ta kanka kurum amin kenan don haka wajibi ne mutakanta addinin shi haka na bawan allah ɗan lokacin da ya iya masa wannan wa'azi abin da ya gabata wannan iya magana yusuf ka kuma ce yusuf da salam shi ne harkon isra'ili cikin ɗan yaƙub wanda ya fara dirawa ƙasar masar wanda na banganta labarin shi wanda kuma allah ya ba shi mulki a masar in kun tuna yusuf a masar ‘yan jama'a wannan ‘yan gidansu ne kaɗai wannan sha biyu da baban shi da baban shi su kaɗai ne suka shiga masar ‘yan gidansu to tsakanin yusuf da fir'auna lokaci ne mai tsawowa lokacin da fir'auna ya zo tuni banu isra'il sun zamanto ‘yan da sun jima sun yi al'umma masu yawa a masar har zama tarihi ne asalin kakansu yusuf ya zo abu na tsawon shekaru ne sun zama sun zama al'umma ba gida ba sun zama al'umma mai zaman kanta yusuf al-salam zaman kanta na yusuf al-salam tun lokacin da kayan ya mutu ya san da cewa koyaushe ne a nan yanci rani suke kuma za su bar garin da umarnin Allah ya yi wasiya ya bari cewa in lokacin mutanku ya yi kowane lokaci ne kakko bar ni kawo bar gawar shi kusan su annabawa ƙasa ba ta cin gawarsu mu ne katari ne ko ta ci ko ta bari ana samun katari wani allah ya bar shi ƙasa ba ta bashi ana sama kana amma kakka ɗauka wai shi ne ya haka ne wani taka ya kai ƙasa ta cinye ko zuga amma wani allah ne ƙasa ta cinye ka ba wani abu aka ɗauka da an ce kabari ba mutum a ba wani bane ba wani ba shi bane ba inda hawa da taka ne to da a baƙe ta mutum da babun ne kuwa ba har yanzu kuna ka bake ta mutum abin da sahabi ya dubu goma sahabi ya hau dubu goma bake amma ya a tona ba komi ya kasa ba wani bane ba suna wajen duniya na harko a kenan ba shi bane ba kasa ba ta ce ba ce wani ne amma akan samu wasu bayan Allah ta bar shi to amma su annabawa garanti ne Allah ya haɗa kasashen kasa kasa jikin annabi inda annaba Allah ne ko shi ne kasa ba ta ce ba ta ce jikin shi wani ka'ida ce to shi ne kenan zuwa da salamu ya bada wasiya cewa birar da Allah ta za a bar masa ka a bar shi a wuta da shi shekaru masu yawa sun zama al'umma masu yawan gaske to yanzu wani zamanin kenan nan a nan banu isra'il sun zama al'umma su ne fir'auna yake gana musu bala'i zaman zaman baki suke a garin kuma ba sa addinin musarawa na bata gumki suna nan kan addinin babansu duk da gwagwamai da ake duk lalace su suna nan kan addinin bautar Allah duk lalace su sun san suna tarihi da makaranta bayan Musa duk da lalacewarsu sun san ba mai doka ɗai Allah suka ce Musa ka roƙi Ubangiji ya ba mu doka babu littayi na dokoki da musa alƙalin a taura ko kenan duk lalace sun san cewa addini Allah ake bauta ba ba kowa sai Allah kuma Allah shi kibar doka to zuwa bawan Allah yake tuna musu yake tuna musu ku tuna da Yusuf ya zo da jimawa min kabal kuma ya zo gwazi bilbainat ya zo muka ya zo mutanen masar da hujjoji annabin Allah ne makuna nan kokonto kun suka ɗauki kun zaman kun shugaba ne kurin na duniya ba su gaba irin abin da ke tare da shi na addinin Allah kuka tsaya kan addinin ku na gargajiya na uwa da kakannu ya ce to kuna nan fa ma zurtun fi shakkin mimma ja'akum bi dan muna magana Yusuf alayhi salam ya tabbata lokacin da aka zo huta bayan an halakar da Fir'auna an zo kai lokacin halakar da Fir'auna wani isra'il za ta tsere ba Allah ba su umarni za su bi cikin tseren wannan a yanzu wuta abin da ya taɓa da ruwa ta inganta kan haka nan sai hanya taɓa gudu ya shiga hanya hanya taɓa ci musu aka buga kuma babu hanya kuma ya hanyar tserewa sai da aka ce a'a akwai wasiya ta yusuf ya ce dirnin da za mu mutu daga nan kan mu bar shi to matsala wasan kabarin shi ake bincike babu ba san kabarin ba yau ta tsohuwa ita ta san wurin wannan ruwa cikin sirasa yana albani ya kawo wannan wannan ruwaya me ka magana annabi kawo magana ita ce mata ba za ki zamanto wannan tsoho wannan tsoho wannan tsoho bin sa za ta ki wayo tsoho bin Isra'ila za ta ki wayo tsohuwa me aka annabi ya je wani wuri wata tsohuwa ta musu isani iya ta kyautatawa sun ci sun ja sai komi tsohuwar muke bukata ta ce suna son taguwa da waye taguwa da waye take so taguwa na bai ce yaushe wannan tsohuwa ta bin Isra'ila za ta ki wayo me ya tsoho bin Isra'ila ta yi wannan tsohuwa ta bani Isra'il da Musa ya so wuta an bincika ban wanda ta kabar kabar Yusuf ya wani tsohuwa tsohuwa ta tace a abu da kamar alƙoli guda na me ta ce na zama da kai gidan aljanna shi da ne mace wata tsohuwa mai neman a bata rakumi ce ba wajen ta yi wayo tsohuwa zai ta yi wayo kira neman rakumi ina wa shan da mai tsohuwa ta ce ta bata rakumi gura rakumi ba da taguwa sha nono shi ne sai ta ce ita sai an mata alkawali na zama da Musa a gidan aljanna. Musa ce, a wani abu ba nuna ke ba. Aljanna? Ana nake shekantaka ce mana cewa kai aljanna ne, shekantaka ce wani ce wani ƙarya. Har suka ce ba? Kawai da ke wani biyu kwanan biyu ce mai ke cewa duk wanda ya bi ɗariƙan tabbas ɗan aljanna ne. Na mai garanti ko da abin da ya Allah. Cewa ya alƙawali duk wanda ya bi ɗariƙan su kuɗa aljanna ne. Allah kuma ba ga wani mutum ahidi wa ba na ba boye wa ta audio ne kada kallon mutum ya ya shiga ta kaya kariya kariya ce wallahi kariya kariya da yaudara yaudara cikewa jahilai ba su ka amince da su wai ne garantin aljanna dole ne su an kare ba shiga aljanna ba shiga wuta mabiyu su ta hanyar su to Musa ya ce a a wannan abin ba a nuna ba yake lokacin na Allah mai wahayi aka gaya mai ka ba ta abin da ta roƙa Musa ce mu je an baki suka je wajen wani ruruwa ne aka tona aka tona aka tona kuma aka tono gawai ga ta yadda take suna dago gawai kuma suka samu hanya au asalin kenan Yusuf aka huto da shi daga Masar to zai ce wani bawan Allah yana masa kashe game da daman Yusuf ya zo kenan kenan kashin Musa ya zo da hujjoji na tabbatar cewa shi annabin Allah ne amma fa ma zurtum fi shakki mimma ja'akum bi kuna nan muku gushe ba cikin kokon dan abin da yazo muku da shi hatta idha halak har sai da ya rasu ya mutu qultum lan yaba asallahu min ba'dihi rasula kuka ce a ai bai wa Allah ya aiko da manzo bayan Yusuf alayhi salam haka kuka ce alhali ba haka bane gashi manzon yanzu ya ce ka zalika yadda Allah man humu sarfin mota ba ya ce wannan lamari kenan kurin yin gaskiya ne haka Allah ke bata duk wani maballaci mai shakka kan gaskiya har Allah yana gama shi ma ne kasa gane gaskiya ma ai kai kasa ganewa hadarin kenan mutum da gangan kibin gaskiya idan mutum kibin gaskiya da gangan ya gano ki yake ga dama ta to Allah yana wata mu'amala ce mu ko azaba sai a gaban nan ko an ka gaskiya ba gani shikenan Allah ya ma kwandam shikenan idan ba kai ba shi ruwa gare kurin ya wuta kenan kurin shine hadan abu Allah ci gaba.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Na'am. iya bayanin waɗannan maɓannata masu shakka kan gaskiya ya ce allazina yujadilun fi ayatillah da gaisu ɗan atahun waɗanda suke gardama jayayya a cikin ayoyin Allah ba da wata hujja ba ko ɗaya su tunkari gaskiya da ƙarya su rinka waɗa da gaskiya kudin da ra'ayi da hira da magana an zo musu da aya ko hadisi karara amma eh aka ce kaza kaza ne yi kaza ya san mai kasa kun da hira ta iya magana kana kame a iya cewa haka wani haka fahimta ta zo haka magana malam wani ana kawo mai aya da hadisi shi ne ce wanda suke gardama cikin ayoyin Allah ba tare da su ba su da wata hujja da ta zo musu amma su rika faɗa da gaskiya ta ƙarya ta ƙarya a jinsu yace kabura maqatan inda Allah wa inda alladhina amanu to wannan lamari na mutum gardama ko hada da gaskiya kai da ƙarya ibn gaskiya ka hada da ita ka neman ture gaskiya da ƙarya wannan lamari kwarai Allah ya hushi da shi abun hushi ne a wajen Allah haka duk mai imani yana hushi da haka don imani ya jin ciwon kana ka mutum hujja karara ga hujja ga dalili rika wasa ya hira ya ke wuce wai abin zai imani abin ya mai ciwo kin karɓar gaskiya ya zai mai imani ciwo sai Allah ce wannan abin Allah yana hushi da shi haka duk mai imani yana hushi da gargama da gaskiya yace kuma haka kazalika taba Allah ala kulli qalbi ala kulli qalbi ala kulli qalbi mutakabbir jabbar Allah yana hushi haka Allah ke taba Allah ala kulli qalbi mutakabirin jabar haka Allah yake rihe dukkan zuciyar mutum mai girman kai mai tsaurin kai Allah mai hukunci sai ya rihe zuciya kuma ko an kai ga wannan tun da gangam ne shegantaka ce in yi da gaskiya zai kare gaskiya to Allah ya mata dabiya sai ya rihe zuciyar wa'azin bai shiga wa'azin bai gani bai ganin ayar wa'azin bai shiga shikenan Allah gama da shi Allah kiyaye Allah ce gaba وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما نعم.
كيد فرعون إلا في تباب نعم وقال فرعون يا هامان زنا فرعون shugaba ne wanda ba shi dan adawa ba shi da assembly balle majalisar masoji shi ke yanke abin daga dama ba shi da yan adawa abin da kun shi za a gurin yanzu amana ya yi sabon da kire doka sabuwa ya umarni sabon umarni ya ga wa babban waziri prime minister kishi yanzu haman ina nema ibnili sarhan maza maza ka gina mun wani dogon gini kamar gini mai tsawo mai mana wannan gini da fir'auna ke nema ya ce la'alli abulugul asbab na so asbabar samawa ina so in shiga in sa dan in gini mai tsawo wanzu ya kan sai kai ga hanya hanya ina hanyar shiga sama yan uwa anan ka aje hankalinka ya aka yi fir'auna ya san ubangijin musa a sabu yake fir'auna yi ka hankali fir'auna yi ka hankali ka san fir'auna ya san ubangijin musa a sabu yake shi suke neman hanya ya za a irce ubangijin musa daga tun nan musa kawo musu ubangiji a sabu yake ubangijin a sabu yake gaba daya da wani shi masala ce zaka ce a yau ganin aqida wanda ta saba mu al-sunna jama'a ash'ariya masu aqida wa ba a cewa Allah a sama yake su rika wasa da hankalin mutum har a hudu mai imani naka ce naka ta kawai da ta kawai da cikin arashara ta kawai da ta kawai da su ne kawai da ta ce la fawqa wala tahta wala yamin wala shimal wala duka cewa wala aina kana wala hu kana waya ce Allah bai sama bai ƙasa bai dama bai hagu bai gusun bai arewa wala- sai wani ba adare ne ya gabu ya dawa ya ce cin mana cin babu shi cin babu shi gama ne ya ce wa yau ya ka ce ta tsama ta tsama mana ta tsama mana ya ce mana ya ce mishi bai sama bai ƙasa bai gusum bai arewa bai yamma bai wai ta yi mana cin babu shi shi ne malamai ke cewa jin za ka siffanta abin da babu shi bai wuce wannan za ka siffanta babu baka wani abu to bai sama bai kasa bai dama kirma bai kirma ba kenan kwanan a cikin wannan wasa da hankali ne Allah fi sama amintum man fi sama Allah nufin Qur'ani ne ko amince wanda yake sama kin je kasa wanda yake sama ya kuma iska annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata baiwa ta ɗaya cikin cikin sai musulun معاوية بن بن حكم معاوية بن آه، معاوية معاوية بن حكم السلمي معاوية ده سلمي معاوية بن حكم السلمي ne معاوية sahabi ne ba wancan معاوية بن أبي سفيان ba ya wata baiwar shi ta mai lahi ta bar kyalke ya ci mai dabba jin abin da mai ciwo sai cire ta da biyar biyar to kun san a musulunci musulunci ya ba fuska daraja ba za na iya cewa ko za ka yi faɗa ko ɗanka balle magana matarka ba a marin fuska don kai hankali da bugun matarka a kamare ta fiya ko matarka ko ɗanka annabi ya hana lahi ne ka bi wani wuri daban amma fuska an yi- an kare ta an ba ta kariya kuma lahi ne ta fuska ko ɗanka ne ka kamare shi yi wani wuri daban ya kama amma fuska an ba ta daraja annabi ta ko cikin halin waɗanda ka kiyaye fuska wani bawan Allah ya mare ta abin ya ishe shi da ke rasulullah ga abin da ya wakana annabin gaba wata kafara da zai yi illa yanta da wannan baiwa kurin baiwa ce mari ne kurin mari ne layin hadarin marin to amma yanzu abin da annabi ke nema ka ajiye yanta da kahuri a ƙara maka wuri ƙari ya ce ka zo da ita in bincike ta cikin sai musulun ya kawo wannan baya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce mata man an anta rasulullah sai annabi ya mata tambaya tambaya mata karara aina allah aina allah ta ce allah fi sama shin albani ne mun albani ke tare wallah yace abinda ba kauya ta cikin dajin wannan saudi a wancan zamani ba kauya ta gano zai mutum mutum malamin jami'a professor ya ta wasa da hankalin shi ya kasa gano abin kauya ba kauya ce ta gano lokacin da ta gano allah ta mai me suke kayan wani shuba a kun ce Allah sama yake to Allah sama bakwai kayan sama bakwai ina yake a a Allah ta ko Allah fi sama ba ce sama bakwai yake ba Allah sama da komai yake mana me ce ko sama bakwai ba so sama bakwai Allah- Allah yin su yi hal ashkan ta Allah yin ta yi kenan Allah ta sama da komai ko ce magana ko shin Allah fi sama ba na ni ba ko sama da wata bakwai a sama sama yake da komai Allah subhanahu wataala kuma haka Allah wani haka annabi bayani to annabi ga ganin fir'auna ya san da ubangijin Musa kana ya masaniya a sama yake ya ce to zai iya so hamana ya mai gini dogo wanda zai hau sama ya samu zuwa sama fa'attali a ila ilahi musa in je in gano ubangijin musa Kaji ko? a jin zai ganin allah asalin maganar nema a gini kenan jahili ya ce wa inni la'azulu kadiba ina ga musa kurin wa ƙarya ce ba wani ubangiji da ya koshi amma dai zan ce in gani mana ku musa ƙarya yake iya tsammanin musa ƙarya yake Allah ce dai wa kadhalika zuyina li fir'auna su amalihi wa sudda an sabil haka kaka yi mamaki yace haka aka kawata ma fir'auna mugun aiki shi shi yake wani aikin kware ne shirye da jama'a yake shine kan hanya Musa ne Muhammad kare shi ya ga Musa wakare yake haka yake gani ya bar hanya wa sudda an sabil an kange fir'auna ba shi ba shari'a wa ma kaidu fir'auna illa fi tamam kuma duk abin zai kulla zai kulla ne a banza bicin nasara magana kenan ya Allah ci gaba وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد na'am yawan kaf kumance wannan bawan Allah har su cikin wa'azi yake wani wa'azi ana wani wa'azin a hada fir'auna wani shi magana muka muka satan da gabata wancan dare sai namu duk inda kake musulmi kake duk inda ka samu kanka kakka mata da matsayinka na musulmi ka ka gudunmuwarka ka ka ɓoye aƙidarka kama addinin Allah duk inda kake kada a duniya akwai gwamnatin da kai ta fir'auna ka kafurci amma ga mai imani Allah ta rujuka kutum imani ta rujuka kutum Allah ya mai suna rujuka kutum imani rujuka mun mai alƙur'ana mun mun Allah ce Allah ya tabbatar mai da imani kuma ga irin labarin irin gwagwarmaye da yayi a hadar fir'auna kuma ke mutum duk inda yake na yi aikin addini in ya so yace ya qaum Allah ce wa qala allazi aman wannan dai mutum mai imani wanda cikin gidan fir'auna yace ya qaumi tabi'un ahadukum sabilar rashad ku bi ni ni ne kaga sabanin fir'auna yace wa ma ahadukum illa ata ma ahadukum illa sabilar rashad ko har fir'aun ce jama'a shi ni ho ma ahadukum illa sabilar rashad ba abin da ke kai ku ina kai ku hanyar shari'a ne to tabbatar musu cewa bin fir'auna shirme ne yace ku zo jama'a ta ku bi ni yanzu shi za a buka ganin anan ya sa awan fir'auna tawaye karara anai tawaye yace ya qaum ittabi'uni ku bi ni ni ahadukum sabilu rashad zan shiryar da ku da hanyar shari'a kaza kenan ba ba ta fir'auna ba eh ku bi ni in shirye da ku da hanyar shari'a ya kawo kuma يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار
Allahu akbar yace ya qaumu ya mutane na duk wani ajin da ke mutane sai mana ku biyu ku shurare ni yace inna ma hadhihi alhayatud dunya mata kun ga wannan rayuwa ta duniya ba ta da wani matsayi innama ya hafare ta dukkan ta gaba ɗaya mata ne mata dan guntu dan karamin jin daɗi ne guntu ne dan kaɗan ne jin daɗi ne amma kaɗan mata shi mana maganta mata shi ne cewa bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
Allah ce bal tu'thiruna alhayata ad-dunya mutane kuna hihita zaɓen rayuwa ta duniya rayuwa guntuwa mai karewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce khair duk abin da zaka ji daɗi a duniya bai kai lahira ba ko ma menene suna ne kin an ma menene na lahira yahi na duniya ko da ƙarya suke wa ko da ƙarewa suke in me na duniya yahi na lahira na lahira yahi na duniya ko ma menene kuma wa abqa nan duniya yankewa take can kuma lahira wa abqa wanzuwa yake bai kai bai yankewa nan ja hankali ne yace inna ma hadhihi alhayatud dunya mata wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce jin dadi dan kadan وإن الآخرة هي دار القرار لاهرة تني جدان دوما أنك جي كاجي نكم جدان تاشي ني جدان كوراني شنو مالي ميكي تشيوا ɗan adam inda yana da hankali ƙaddara a ce duniya gidan zinariya da lu'ulu ne da komi lahira gidan jan ƙarye ne bakin ƙarye ne ko laka ce ma ya ce mai hankali zai zaɓa abin zai dawo mafi ƙarewa ba da lahira ita da wuma take shi mari mai hikima ke cewa ɗan adam ka zo duniya ba ka da komi haka zo duniya ka sha wahala ka sha wahala wajen tara komi iyayewa ka tara ba ka tara ba ce kuma haka za ka bar su babu komi kuma gobe kiyama aka a maka hisabi akan komi haka ne ka zo ba komi ka yi wahala don komi za ka bata ba komi amma hisabi akan komi me ta abin tare hankali akan ya ce kenan wannan rayuwa ta duniya mata wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gidan dawwama me yace masa gaba kuma من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب na'am in wata muna ce wannan ban Allah wanda tabbas ya karanci addini ya san ya karatun addini tabbas yace yanzu bayan ya ji hankalin su akan matsayin da wulakantar da rashin kimar rayuwar da duniya mai karewa sai ki ga musu man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha adalcin Allah duk wanda ya wani aiki mummuna ba a mai sakamako sama da aikin da ya za mai sakamako daidai gwalgwadon ɓanne shi gwalgwadon hukumar shi ba a limka ma dalilin gane amma wa mana amina salihan ita min zakarin a unsa umumi duk wanda ya aiki nagari min zakarin a unsa namiji ne ya yi mace ce ta yi amma wa mu'min sharaɗin karɓar aiki imani Allah bai karɓar aiki mara imani ko kai Allah ya baka sakamakon gobe kiyama sharadin samun lada imani mutaka babu shi ya kai a banza baka samu sakamakon aljanna gobe kiyama yace wanda ya aiki nagari namiji ko mace kuma ya wannan aiki nagari wa mu'min yana da imani fa ulaika yadkhuluna aljanna duk masu aiki na gari maza ko mata ba gari kaza kabila kaza ayyuka kaza aiki ne kur tsakanin bawa alaƙar bawa da- da Allah aikin da shine matsayin ka wajen Allah kai aiki na kwarai Allah ya so ka ya baka aljanna kai mummuna Allah ya kika saka wuta aiki ne kur yace waɗannan masu wannan siffa yin aiki na gari su ne ‘yan aljanna su suke shiga gidan aljanna kuma yi na fiha da gari sab za a arzuta su a ba su abincin aljanna ko ni'imar aljanna ba ta inda an taba da mai yasa lissahi Allah babu da bil alim Allah bai sani ba ma'ana za a ba su komai gaca kaca babu kayyadewa komai komai a wadace Allah kai mu gidan aljanna Allah kai mu rana ta yau اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته